والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rahulatul qulub za mu ta shafi na saba'in da takwas shafi na saba'in da takwas ma'ana su'il khatima ma'anar mummunan cikawa Allah ka tsare mu da ita Allah ka kiyaye mu da mummunan cika mara ya ce ma'anar su'il khatima ma'ana su'il khatima ma'anar mummunan cikawa abinda ake nufi da mummunan cikawa a musulunci hiya annal insan إذا وصل لدرجة السياق وهل عليه النزع واشتد به الكرب ونزلت به سكرات الموت يعتريه الشوك أو الجهود فيختم له بما يوجب له في النار والخلود والعياذ بالله أو يختم له بما يؤدي إلى دخوله النار فترة ثم يخرج في أول لقاء بينه وبين رب السماء يجعل جهوده وشق جهوده وشقه أو إنكاره وإعراضه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فابتدع في أول لقاء قبل أن يدخل إلى دار الزلزل وبعد ذي بدء نرجع إلى الله تعالى أن يرزقنا بحسن الخاتمة يا الله mala ya ce abinda ake nufi da mummunar cikawa Allah ka tsare mu shi ne mutum lokacin da ya zo zai mutu lokacin da aka zo za a zara ransa lokacin da tsanani yawa mutum yawa magagin mutuwa ta sauka a kan mutum ta kawai sai shiga kokonto sai shi ya sanya masa kokonto kuma sai ya mutu yana cikin wannan kokonton Allah ya kiyaye wannan idan kokonto ne da tunanin ko akwai Allah ko babu ko za a yi tashi a kiyama ko ba za a yi ba damin da mutu ya shiga wannan in ya mutu ya zama dan mutu har abada Allah ka tsare yace ko kuma wato mafi kankantarsa shine a cika wa mutum da wani laifi wanda zai ja wanda ba na kafirci ba zai masa sanadiyar shiga wuta na wani lokaci duka Allah ya tsare ni sa'annan sai ya fita daga cikin wutan nan wato bayan an yi tsone wannan laifi nasa a cikin wuta da haka duk wanda ya so haduwa da Allah to Allah ma yana son haduwa da shi Allah ka sanya mu cikin masu haduwa da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi cewa wanda yake son haɗuwa da Allah Allah yana son haɗuwa da shi wanda bai son haɗuwa da Allah Allah ma baya son haɗuwa da shi sahabbai abin ya hada musu hankali suka ce ai duka ba ma son mutuwa duka ba ma son mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba maganar son mutuwa bane ko kin mutuwa a'a yace idan lokacin da mutum ya zo zai mutu idan mumini ne to za a gwada masa gidan aljanna hadisin ya zo a kan kowa idan zai mutu idan mumini ne mutum to abin da ake so ma gwada masa shi ne gidan wuta sai a nuna masa hoton wuta gidan wuta a ce masa ka ganin da ba dan ka ji Allah ba da nan ne za ka shiga Allah ya sa mu cikin waɗannan sai kuma a nuna masa aljanna a ce amma yanzu tun da kayi Allah ga inda za to wannan daɗi wannan murna da albishir na mala'iku kamar yadda alkur'ani ya faɗa cewa nan da zina amon ko a musadar zara alaihun mala'ikatu Allah ta kafu wa la ta hazaru wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adun mala'iku suna zuwa suna musu albishir ta kada ku ji tsoro kada ku samu bakin ciki albishiru ku da aljanna wanda ake muku alƙawari to duk wanda yana sa dan adam ba abin da yake sha'awa kamar ya bar duniyar nan nan ne za ka ranar ne za ka gane cewa zo duniya wahala ake sha na tuni an sha duniya da safe ka sha kuɗi ko ka sha shayi na ka ci aiki ka je ofis na ka je ko ko ka je kasuwa ka je ina ne ka gama ka gaji an jima da yamma ka zo ka sake kwantawa ka sake tashi da safe ka sake shan shayi ka sake wanka haka ake ta yi ba ana abin da ake a duniya ka ga idan Allah kuma bai iya yi duniya gidan jarabawa sai ya sa dole dan adam sai ya ci abinci shi ma jarabawa ne zai ya ci abinci sa'annan sai ya je ya fitar da abincin yana kullum aikin da yake kenan yake dai yau kuma ga sauran jarabawa da Allah ya alƙawari zai jarraba mutane na rashin lafiya yau malaria gobe mura na wannan typhoid wannan ciwon kai na wannan gasunan gasunan Allah ta ne mai iya ta su to wanda aka gwada aljanna ka aika san zai yi sha'awar tafiya zai sha'awa ya tafiya ya bar wannan duniya to shi ko kafiri za a yi masa kishiyan wannan ne shi sai a so mu haska masa aljanna sai a ce masa da ka bi Allah da ka ga inda za ka amma yanzu tun da ka ƙi bin Allah sai a danna masa gidan wuta ce ta ga makomarsa to shi kuma zai yayi gari ba abin da baya so a duniya kamar mutuwa to shi ne ma'anar wanda yake son haɗuwa da Allah Allah ma yana son haɗuwa da shi wanda kuma bai son haɗuwa da Allah Allah ma bai son haɗuwa da shi da shi ne sai malam ya kawo wasu baitoci wanda yake cewa a firu kadaya inda ba bisa ya zara'u ya kafu wa yarju fadila falfadilu aw sa'u a muqirru bi asqali dhunubi wa mughfiru wa yarjuka fi kufrani hafa huwa yatma'u fa innaka dhul ihsani wal judi wal ada لك المجد والإحدال والمن أجمع فكم من سبيل قد سترت عن الورى وكم نعم تترى علينا وتتبع ومن ذا الذي يرجع سواك ويتبع وأنت إله الحق ما شئت تصنع فيا من هو القدوس يا لا رب غيره تباركت أنت الله الخالق من مرجعه ويا من على العرش استوى فوق خلقه تباركت تؤذي من تشاء وتمنع بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى آه توسل عبد توسل عبدي عبد بائس يتضرع أعني على الموت المريضة كأسه إذا الروح من بين الجوارح تنزع وكن أنفي في ظلمة القبر عندما آه يركم آه من من فوق يركم من فوق التراب وأوجأ وأوجأ وثبت جناني لسؤال وحجتي إذا إلى من رب ومن كنت تتبع ومن حول يوم المحشر والكرب نجني إذا الرسل والأملاك والناس خشاء ويا سيدي لا تخذني بسهيفتي إذا الصحف بين العالمين توزأ وهب لي كتابي باليمين وسجئني لميزان عبد في رجائك يطمع ويا رب خلصني من النار إنها لبئس مقر للبوات ومضجع أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفجأ وهب لي شفاء منك ربي سيدي فمن ذا الذي لضر بيدك يدفع فأنت الذي تدعى لكشف من المثل وتسمع مضطرا لذلك يقرأ فقد آيت الأسباب وانقطع الرجع آه سوى منك يا من للخلائق مهجر إليك إلهي رفعت الشكاية وأنت بما ألقاه تدري وتسمع ففرج لنا آه خطبا عظيما ومودلا وكرا يكاد القرب منه يصدق والفصل والفيصل في هذا أن العبد يموت على ما عاش عليه ومن غلبت عليه الداءة مات على داءته ومن غلبت عليه المعصية مات على معصية ما ليس سوى واتو أسير خدايا wato gabawa da wanda laifuffukansu sun yawa sun yawa kuma gashi nan yana wato ƙwanƙwasa ƙofa ƙofar da yake ƙwanƙwasawa ƙofar Allah neman Allah ya masa gafar yana jin tsoro yana yana yana taɓa yin falalar Allah kuma falalar Allah tana da yalwa ya tabbatar da cewa zunubansa suna da yawa yace kuma yana neman ka Allah ka yi masa gafara don yadda yake kwaɗayin gafara yace saboda kai ma'abucin kyautayi ne da kyauta da bayarwa girma ya tabbata a gare ka kuma wato kai ne wanda kake badawa kuma kake yin kyauta da haka babu wani zunubi wanda in ba kai ne ka sukarta shi ba zai zama sukartacce ga ni'imomin da kai mana Allah suna da yawa ba su yankewa wane ne ake neman ceto a wajen in ba kai ba kuma wane ne wanda duk abin da ya ga dama yake yi in ba kai ba Allah Allah kai ne tsakakake babu wani ubangiji bayan ka tsarki ya tabbata gare ka kai ne ka halicci kowa kuma wajen ka ne za a kowa ya ubangiji wanda ya daidaita akan al'arshi kun ga addu'a ce kenan yake ya ubangiji wanda ya yi ka akan al'arshi saman bayansa ɗanki ya tabbata da rai kai ne kake bayarwa kai ne kake hana Allah ka taimake ni akan mutuwa da ɗakin mutuwa lokacin da aka zo za a zara raina Allah ka zama mu mai ɗauke mu kewa lokacin da aka sani a cikin kabari lokacin da ake zuba ƙasa a kaina Allah ka tabbatar da ni lokacin da za a bin tambaya lokacin da mala'iku suka zo suna tambaya na lokacin za a ce min wane ne ubangiji ka Allah ka tabbatar da ni a wannan lokaci a tambaye ni wa nake bi Allah ka tsayar da ni daga damuwa na tashin alkiyama da bakin ciki na wannan lokaci lokacin da manzanni ma da sauran mutane kowa yana cikin tsoro ya ubangiji na kada ka tozartar da ni lokacin da za a raba takardu a filin tashin alƙiyama lokacin da ake bawa duniya gaba da ake raba wa kowa takardar aikinsa Allah madaukake sarki ka ba ni littafi na a halin dama sa'annan ka nuna wani ma'auni na saboda wato kar ku dinna ni ni haka ya kawo kar ku ce wa ku ne haka yake ni ni haka ya kawo na ina fassarawa ne ya ce ka auna ka girmama ma'auri na kaurara shi ka sanya shi mai nauyi saboda wajen ka ne nake kwaɗayi duka waɗannan abubuwa ya ubangiji ka tsere da ni daga shiga wuta lalle wanda ya shiga wuta ya shiga uku wajen ta yi muni wajen zama da makoma a ce mutum ya koma cikin wuta Allah ka tsare Allah ka tsare ni Allah ka tsare ni ya ya ubangiji ba ni da wani ubangiji sai kai babu wajen ruhu babu wajen tsira babu wajen fakewa sai gare ka Allah ka bani wato lafiya ya ubangiji babu wanda zai kiyaye cuta sai kai a kai ne wanda ake neman ka yaya duk wata musiba kuma kai ne kuke jin addu'a duk wani mai addu'a wanda ya shiga cikin damuwa yake kwankwasa kofanka abubuwa sun yawa wato inda nake ba inda nake tarar samun sauƙi sai wajenka wanda kai ne mahalicin halitta wajenka ne ake wato kurjita a tafi ya ya ya ubangiji na gare ka na kawo koke kuma kana jin abin da nake faɗi duk ka san me nake faɗi da haka Allah ka yaye mana damuwa gabaki ɗayanta da baƙin ciki wanda take kusanta barwa zuciya shine damuwar mutuwa da haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki ba ku ce amin ba yawa aminoyi duka da mu ga baki ɗaya to shi ne sai malam ya ce bayan ya kawo wannan ya ce to ainihin abin da ake lura da shi a cikin wannan rayuwa shine bawa idan ya rayu a kan bin Allah to in Allah da zai mutu yana bin Allah Allah kai mana haka idan kuma ya rayu a kan saɓon Allah to shi kenan saɓon Allah zai rinjaye shi Allah ka tsare mu fitnatul maut Allah ka kiyaye ba shakka mutuwa fitina ce haka ma Allah madaukaki sarki ya kira ta musiba a cikin alqur'ani fa asabatkum musibatul maut saboda ne mutuwa ka saba da wani gari ka saba da wani gari ana kira shi duniya na wataƙila ga gidanka ka tabka na ga motocinka na ga abokanka ga matayenka ga ƴaƴayenka na ga ga abubuwa da yawa naka rana guda a cire ka kabar su ba za ka ƙara ganin su ba a ka ga damuwa ce eh fitila ce musiba ce wanda shi yasa ake ce musulmi ya yi ƙoƙari duk abin da Allah ya bashi a duniya har ya wuce hannu ai kun gane karatu duk abin da Allah ya baka kar ya wuce hannunka kar ka rashi ya kai zuciya a tsaya a tafin hannu ne in yana kafin halin ka zai ba zai hana duk kuma ka daɗin ka za ka yi ka ci kajin ka ka yi duk abin da za ka yi na yana na a tafin hannu amma in yi jin zuciya akwai matsala rashin ka a tafin hannu shi yake hana ɗan adam aikin alheri shi yake hana ɗan adam shi ɗan zai samu galaba Allah maɗaukakin sarki a cikin alburari ya ce a shaiɗanu ya ɗin kuma fakara shi ɗaya ne muku alkawarin talauci in ya ga za ka alheri zai ce kai kai kai kai sai ya hana ka amma in za ka wani aiki na ba na alheri ba sai ya zuga ka ya ce ma meye ne ya za ka ga mafi yawa mutane da suke aiki da dukiyarsu na sharri ya fi yawa na kama da misali yara masu wasan mota na kome wasan mota ya haƙuri ana da masu hawa babur na mai tsakan mun mai tsara suna ta mutane wani abin da ya ban mamaki wata rana na ɗauko wani malami daga daga mararraba muna shigowa nan gari wallahi muna muna wajen indan ɗaya sai waɗannan yaran masu mashin ba mu san suna zuwa ba suka zo kusa da mu sai suka yi wum suka wuce to abin da ya ban mamaki shine ne haka sai ya ce Allah ya isa wallahi ya ce Allah ya isa Allah ya isa ya faɗa su uku sai ya ce a shi ai kullum suka masa haka Allah ya isa yake yi to kaga Allah ya isan nan na na ya isan saboda an cutar da mutum ai in ba ka lura suna zuwa ba sai su firgita ka suke na ko kuma wallahi kai kai wasu kai da kai na kace Allah ya isa yace kai shi haka yake da sallah ba zai Allah ya isa to shi yasa wannan Allah ya isa na ce kai yaran da yaran suna jawo kansu kaga Allah kaɗai ya san da ban ga wannan bani ba za ana Allah ya san to Allah kaɗai sauran mutane ne suke faɗi misali da haka ka ga musiba ce musiba ce abin da ya sa ma na kawo wannan magana shine maganar maganar shedan na guje mutum in je ya barna ina tuna wani yaro lokacin ya dan dade da an yi wasan mota a wajen gefen masallaci kamun a hana shi saboda wadata zai ɗauko mota in ya soma rawa da ita har sai tayoyin duk sun fashi na sa'annan yana da wasu ƙarfi a hilar haƙuwa da tayoyin an yi da su iyoyi rawa ya rawa ya fasa tayoyin sai ya fita suna gaisa da abokai sai su yi su daga motar sai su sa sabbin tayoyi wannan ganuri ba biyo ba na yawa wannan jami'i ba ba labari da Allah fasa taya hudu a sa wata to ka je ka ce Allah ne da ka biya shi mutu mana kara wasu marasa lafiya na na na mutane na ta damuwa kuma ka rasa wannan menene ma'anarta menene ribarsa ka ga mutum kai ya yi ta cutar da kai shi saboda ne Allah maɗaukacin sarki da kai shi ya ce wala tubazzir tabzira sai ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura Allah ya kada ku yi almubazzaranci yace saboda masu almubazzaranci ɗan uwa ne na shaytan yace shi kuma shaytan ya riga ya kafirce ubangiji kaga dai wannan a fili almubazzaranci ba an da za ka yi raba shi da almubazzaranci ba ta dukiya yanzu wata ila da wannan kuɗin tayin ya yi ba ya ji asibiti ko ya samu wani bawan Allah ya bashi mai yiwa a bashi aljanna yanzu kuma ya fasa taya ya zama ɗan uwan shaidan shi haka yake Allah ka tsare malai ce innal abda idza kana inda al-mauti fa'ada indahu shaytanani al-walidu عن يمينه والآخر عن شماله فالذي عن يمينه على صفة أبيه يقول له يا بني إني كنت عليك شفيقا ولك مهبا ولكن مت مت على دين النصرانية هو خير الأبيات والذي على شماله على صفة أمه تقول له يا بني إنه كان بدوي لك وعاء لك الوعاء وثدي لك السقاء وفخذي لك الوداع ولكن زد على دين اليهود وهو خير الابيات ما لا يكي idan bawa ya zo zai mutu ya ce shaidanu guda biyu suke zuwa su kewaye shi Allah ka tsare ɗaya sai ya zauna a damansa ɗaya ya zauna a hagunsa wanda yake damansa ko san da wata sifa zai fito zai fito da sifar babansa baban mutum wanda wata iya ma ba wannan ta yare da mutuwa amma sai fito da sifar baban mutum sai ya ce masa ya kai ɗana ka san ina tanka kuma ina tausayinka shi abinda nake so da kai ka mutu kana kirista in ka ga baban ka yana cewa ka mutu kana kirista yace saboda shi ne addinin da ya kowanne wannan ba baban ka bane shi dan ne ba baban ka bane shi dan ne yace mala yace wanda yake da abinka kuma sai ya fito a siffar mahaifiya shi kuma sai ya rinka cewa ya ɗana ka san na ɗauke ka a ciki na wata tara ka ji maka da shi kuma ka sha nono na na yi ta ɗaukar ta a cinyata irin da yadda uwa ta kewa ɗanta sai ce ina son ka mutu kana ba yahudi kan ya yahudu ya ce shi ne addinin da yake to kaga a wannan yanayi in ba tsaron Allah ba mutum na fama da ciwo mutum na fama da damuwa shi yasa magabata shaidan yakan zuwa musu a sifofi Ahmad bin Hanbal Allah ya ji shi da rahama lokacin da zai rasu katangar gidansa shaidan ya zo ya hau katangar gidansa shaidan ya zo ya hau yana ƙasar gida yana kwance sai shaidan yake ce masa malam kai ka haye malam ka haye wato kai ka tsira daga sai yana ce masa ina da saura da saura wato tun da ba a riga an zare ran ba yake ce masa da saura shi ɗan ya kama mutane makinci da yawa musamman in ya sami mutum jahili Allah kiyaye na taɓa tare da ƙisar wani dogon sa amma jahili shaidan da ya tashi halaka shi kawai sai ya fito da fararen kaya ya zo masa da daddare ya ce masa ayi ya Allah ya ce ya gode sallar da yake da goro dena amma sha Allah ta isa na wai an gode na ya yi alaƙu shi ke nan da sallah kaga shi ke an gama na taɓa ganin wani da ido na shi kuma a saudiya aka kamo shi aka kawo shi nan sai ba ya sallah sannan yake tambayi me yasa ba ka sallah ya ce ai shi ya yi ta sallah a maka ka sallah ya sallah a maka da yawa yawa duk shari ke da ne zai yi ya yi wanda ya maka yana da ka'ida ɗaya suna da yawa dole ya san musulunci ta ga duk wani jahilci ne ba zai haka ba sai da ai kana falala ta duk wani yawan lada da Allah ya baka kyautayi ne na Allah ba wai don ka daina abin da ya saka ba ita sallah ba a daina ta har sai an mutu inda za a tambaye ka washe ne lokacin da Allah ya ce mutum ya daina sallah tana da amsa Allah ya cikin alƙur'ani yake wa'budu rabbaka hatta ya yaka yaki ta bi lokacin gama sallah kowa ta gama Allah ya ce in dai ka mutu shikenan shi yasa ba a sallah a lahira ba a azumi a lahira ba ba duk wani abin da ka sani a duniya ake yi shi dan an gama ya ayyuha sahil gafil a inda istiqrarin nafsi fi tarati wal irtifa تعرض عليه الفتن وذلك أن إبليس قد أنفذ أعوانه إلى هذا الإنسان خاصة واستعملهم عليه ووكلهم به فيأتون المرأة وهو على تلك الحال فيتمثلون له في صورة من سلف من الأحباب الموتى الباقين له له النصح في دار الدنيا كالأب والأم والأخ والأخت والصديق والحميم فيقولون له أنت تموت يا فلان ونحن قد سبقناك في هذا الشأن فمت يهوديا فهو الدين المقبول عند الله تعالى فإن انصرم عنهم وأبى جاءه آخرون وقالوا له مت نصرانيا فإنه دين المسيح وغلتك الله به دين موسى دين موسى ويدخلون له عقائد كل آه كل كل كل ملة فإن ذلك يزيد الله من يريد زيغه وهو معنى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أي لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من قبل هذا زمانا فإذا أراد الله بعبده هداية وتثبيتا جاءته الرحمة وقيل هو جبريل عليه السلام فيبعد عنه الشياطين ويمسه الشهود عن وجهه فيتبسم الميت وكثيرا من يرى مرتفعا في هذا المقام فرحا بالبشير الذي جاءه من الله تعالى فيقول يا فلان أما تعرفني أنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشياطين مت على الملة الحنفية والشريعة الجليلة وما شيء أحب إلى الإنسان أحب إلى الإنسان وأفرح منه بذلك الملك وهو قوله تعالى وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم يقبل عند الطعن ما يأتي ya kai rabkananne in ji malaka na sahil gafin mutumin da ya rabkana ga damuwa a gaban shi ya yi kamar ba da shi ake ga aiki a gaban kuma don haka muke na shi ne ya ce idan lokacin cire rai ya yi to ba akwai fitintunu da suke faruwa da dan adam Allah ka tsare a wannan lokacin iblis damun ya watsa jama'arsa sukan bi mutum ka san mutum ɗaya shi ɗan sai ya haɗa shi da shaidanu arba'in mu kai ɗaya sai shi ɗan ya haɗa ka da shaidan shaidanu ɗari na to ka ga shaidan ɗari uku suna bin kasuwa aya ta aiki yana sa duka shaidanu da yawa a kan mutum da musamman wanda ya damu da ya halaka shi Allah ka tsare ni shi ne yace sai su zo wa mutum yana cikin halin magagi mutuwa su zo masa a surori na abokai surori na waɗanda suke san shi a wannan duniya kamar uba ko uwa ko ɗan uwa ko ƴan uwa ko aboki makusanci sai su ce masa wane ya kai wane ka san mun riga ka zuwa lahira kuma mun fi sani lahira tunda ka san mun riga su riga sun mutu ba fa su bane da haka mutum sai su ce masa ka mutu kana da yahudi shi ne addini na gaskiya wanda Allah yake karɓansa idan ya kauce ya ce a'a ya yi sai wasu shaidanu su ƙara fito masa su ce masa ka mutu kana da misali shi ne addinin annabi isa ya ce da shi ne aka shafe addinin annabi musa ma shi ta gaya masa aƙidu aƙidu wanda in mutum ya mutu ta zai shiga to a wannan lokacin ne fa sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo gudunmawa Allah ya kawo mana gudunmawa shi ne lokacin idan Allah ya nufi mutum da shiriya kuma shi ne ma'anar addu'ar da muke cewa rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu ba na in tare ta na ba ka riga ka shirye da mu ka sa mu zama musulmi muna sallah sa'annan wa ablana min ladunka rahma Allah ka ba mu rahama daga wajenka mala yace da haka bi ma'ana kada wato ka ka ka ka karkatar da zuciyarmu lokacin da zamu mutu ka shirye da mu don ka riga ka shirye da mu a baya idan Allah madaukakin sarki ya nufi baya da shirya ya tabbata to sai rahama ta zo masa waye rahama malaika shi ne malaika jibrilu malaika jibrilu shi ne rahama wanda zai zo masa a wannan lokaci sai ya kori shaidanu duk tashi ku ba ku ba da wani sa'annan har ma ya share wa ɗan adam jibi a jikin jibin goshinsa shi ne za ka ga ɗan adam yana dariya da yawa Allah ka mutu suna dariya Allah ka samu wa mai dariya ba ku ga hotunan su ba kaga ya tara hotunan mutane suka suna dariya kai da ka gani ka san ya ga kayan daɗi na eh ka san lafiya ne da haka ya ga mala'ika da wuri shi ma mala'ika da wuri yana kusa murmushi shi ma yana murmushi malam ce da yara da sun mutu suna murmushi a wannan lokacin saboda farin ciki abin da suka gani daga wajen Allah da ɗaukake sarki har ma mala'ika da wani yawa mutum magana ce da ka sani ba ya ce ni ne jibril waɗannan kuma da na koyi su ke ɗanu ne za ka ka mutu kana musulmi shi ne addini na gaskiya to a lokacin da ɗan adam zai farin ciki ya yi murna da wannan abin da ya faru shi ne shi ne ma'anar faɗin Allah da yake cewa hamla na duka dun rahama Allah ka ba mu rahama daga wajenka don kai ne mai kyauta daga nan shi ke nan sai a ce da ran shi وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل آه حدثت وفاة أبي وبيدي الخلقة لأشد لهيين فكان يضرب ثم يزيق ويقول بيده لا بعد لا بعد فعل هذا مرارا فقلت له يا أبتي أي شيء آه ما يبدو منك فقال إن الشيطان قائم بهزائي عارض على على ملتي يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا حتى أموت هذا مغانا ما لا بكي فني كينا ما عبد الله بن أحمد بن حنبل yake cewa ina nan babana ya rasu lokacin da yake zai rasu har ma na ji ina kokarin na da wani tsalle na sa masa a fuska don na rufe masa bakinsa ya ce sai ya suma sai ya dawo sai ya suma sai ya dawo amma in ya dawo sai yana cewa a'a a'a da saura a'a da saura sai ya ce masa bayan ya dawo na ce babu na ji kana ta a'a da saura me kake gani ne sai ya ce ai shedan ne shedan ne shedan ne yana ce mun ai kai shi ke dan kasha nace masa a'a da saura har sai an zara rai saboda aika yadda ma ka sha ka san matsala ne yanzu a cikin yadda muke rayuwa nan haka shi dai yake wa wasu famfo sai dai yake ma ai ko nan ba dama na ko kun yadda kake ciki gurin gurin shikenan ko kula ku ko tafi ku shikenan ko ai kun haye shikenan shi ne ya gama da mutum ba za ka haye ba sai ka ka mutu da imani kuma wani wanda ka tambaya za ka mutu ba wanda ya sani sai Allah da aka kokari ake ta yi ana ta yi ana ta yi da addu'a Allah ya samu cika da imani وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي حضرت أخا حضرت أخا شيخنا أحمد بن محمد بن محمد القرطبي بقلبك وقد انكدر فقيل له قل لا اله الا الله فكان يقول لا لا فلما افاق ذكرنا له ذلك فقال اتاني الشيطانان عن يميني وعن شمالي يقول اله الله مد يهوديا فانه خير الاديان والاخر يقول مد نصرانيا فانه مد نصرانيا فانه خير الاديان وكنت اقول لهما لا لا الي تقولان هذا وهذا ومثله عن الصالحين كثير يقول الجواب بالشهادة لا لمن يمثله الشهادة أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي سوى نا على الشيوخ تندى ما لكم أحمد بن محمد بن محمد القرطبي أقول ولو تندى زيرة يتنى وجب muka ce masa ka ce la ilaha illallah sai na cewa a'a a'a a'a hankalin sai ya tashi amma lokacin da ya dawo hayyacinsa sai muka ce masa mun ji kana cewa a'a a'a sai yake ce musu ina ai ba da ku nake shaidanu ne guda biyu suka zo mun ɗaya da dama na ɗaya a haguna ɗaya yana ce wani mutu da ya wuce ni ce masa a'a sai ina ce mun ka mutu da nasara ina ce musu a'a sai ina ce musu a'a a'a ni kuke gaya wa haka shi ya sa maluma suka ce idan mutum bai da lafiya kada a ringa cewa ka ce la ilaha illallah kai a dinga kawai kiran kalma saboda in ya ce a'a sai ka dauka da kai na sai hankalin mutum ya tashi alhalin ko ba kai yake gani ba bai ma san kana faɗi wani hankali ya kada akwai lokacin da dan adam yana duniya amma baya domin ya jure idan shi baya ganin kowa sai mala'iku shi ne za ka ga an ce a mutum ya shiga koma wani lokaci za ka ga yana kallon ka amma ba a gani ko a gidanka kake idan wannan lokaci ya zo duk gidan ka cewa yake wallahi ba wanda za ka gani kawai sai ne ka ga ga mala'iku sun yi layi ba amma ana ta magana shi ba ya ka gana wace mutum sannu ko kallon ka baya dan baya ma jin haka yana can wani waje da haka kaga duk abin da yake ba yana ta canji yasa aka ce kawai a yi ta nana ta kalmar shahada kuma aka ce idan aka samu mara lafiya ya faɗa ko a yi shiru da idan aka samu ya faɗa sai ya yi shiru shi ke sai a yi shiru don daman so ake ta zamo ƙarshen kalma shi yasa masu hikima za su kwanta bacci sai su ce la ilaha illallah sai su yi bacci kuma an ta Allah ya sa an wuce na eh idan za ka wuce ai sa'a ne shi ke ta fita da kalma ita ce da zama ƙarshen kalma da la ilaha illallah in ba kai da gwaiwa Allah da wahalar da ta take da shi Allah ta da wahalar ka musamman gwaiwa ta yi wasa da ita don tsayin da ake a cikin rayuwa mutum ya san me yake faɗi ya tsaya a kanta cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah mutum ya tsaya a kanta ya yi imanin da Allah ya dogara da Allah ya bi Allah ya tsare da Allah ya zama ba ya shirka da Allah ma da kuɗin sarki to shi ke nan sai ka ga magana Allah da yake cewa ya tabbitu Allah da ladina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya Allah yana tabbatar da dukkan waɗanda suka imani da tabbatacciyar magana a rayuwar ta duniya abinda suka kan tsarin nan shi ke da sai yi galibin mutum ya saba da abubuwa ne da zai mutu su yake lalai ba a ba da labaran wasu da rasu mutu wasu idan ka mutu sai an kulle daki lalai saboda za a abin da damuwa kawai da kullum abin da ya saba ke wani ne ya gaje yana zai mutu yana waka ruwa sun ku ce shi ruwa kuma haka zai yana waka abu wani yana tsallani wani yana tura a shar eh saboda ba kun abin da ya saba ke kuma yana tuna wani kondakto kondakto a nan hanyar kaduna zuwa zaria suka yi accident asilin wani ke da labari aka zo kai shi yana ta magajin mutuwa ana la'ila illallah kai shi yana kaduna zariya kaduna zariya nan da kaduna jama'a na jin haka na aka zara da shi yana kaduna zariya kaduna zariya kaduna zariya saboda ba su ya yi ya iya faɗa ku kaga Allah ya saba su ne ta faɗa la'ila illallah ko musibar da ta zo kawai ta yi zai zama ita kake faɗa to kaga shi ne ake fata musulmi ya ya samu ya ce irin wannan jimala yana faruwa da bayan Allah da yawa ya ce kuma jawabi suke gaya wa shaidan ba wai suna magana da wanda yake ce musu ka ce la ilaha illallah ba amma kaga shi bai sani alhamdulillah آمين نعم addu'a da ake yi bayan an dago daga rukuru sai mutum ya daidaita a yau ana da zuwa daga rukuku ce ake sami Allahu liman hamida da rabba na da su kai wannan akwai hanyar tafiran tsayyiban mubaraka fi kama ya fito rabbuna wa rabba ko ka tsaya a kan hanyar tafiyar tsayyiban mubaraka to duk wannan ana yi ne in an tsaya an daidaita ba ana kowa ake yi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake iya dago daga sujjada kafin ya koma sujjada shi ma in ya zauna ne yake cewa rabbi gisirni wa alhamni wa hadini wa zurni wa sunni duk yana yi Allah la yakun amin
so wanda ya fi yi so wata latin ya tsara a kan rukun jari da iyalan na shi ya fi sannan kuma a wani da ya wani ba na yin zo da suna zuwa kuna tsari da za a jami'a a waje so an kuma wani da ta da shi da ta biyar kuma ko kuma ne da ƙwarai da gaske sun samu zai mutum ne ya yi a bacci to sai yana buɗe ido ku yi a yi sallah mai sallah to yana zo masallaci yi sallah ko tsaya ya ga iyalansa gaskiya ya danganci wani masallaci ne akwai masallacin da an tafi za ku samu jami'i akwai masallacin da duk lokacin da ka zo na da ya ka rasa mutane na jami'i yanzu kamar national mosque misali in kai maka a zaharin yanzu ka ka je da wuya a dai dan minti talatin zuwa biyu da ka samu wasu na jami'i ba to kaga zan ka je ka ka samu abin ne in yan ba wannan da so ka tsaya kai da iyali shi ne sannan ya ce sun zo sun muna iya da sallah suka zo suka yi jami'a ba suna iyalan yin ne sallah da yawa tana da wata lada ne na yawa na ban amma jami'i duk ana ladan jami'i jami'i ko mutum biyu aka yi ana ladan jami'i wallah alaikum salam yanzu dari game da na na na na shi wani ne suna yi ba fasu ok a wannan ba ruwan da ne idan mutum ya rasu to in dai ba wani abin da ya dasa da hannunsa ba na na
shi a wani yawon da ya yi a canza shi ne da ake rawar da canza wani canza da ya yi daga nuka da kuma a fasu su ce shi kuma da ya da shi da ka sa ai haram ne ka sha wuta haram ka je ka biya wuta lahira ba eh haram ne ai ai ba yi bai da kyau ai da zama dukiyar wasu ne da haka ba yi da kyau ko da wani wanda misali ya rasu ya karɓa a taimake shi a cire ina nufin na wanda ya sai na yau amma da kyau taimakon da za a mai shine a yanke abu a daina shi na dari ya ba tambaya dari ya ba tambaya a cikin lokuta akwai wani lokaci da in an ma mutum sata da sauki na ke babu ba wani su ba ba wani dare kawai kayi ba fas kayi ba fas na ba maganar lokaci kawai a daina shi ne eh shi ne ba a zai alaikum salam ba نعم to aya da Allah madaukakin sarki ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun malaikai ne hikimar hikimar ta shine Allah yana gaya mana ba ruwan Allah da kowace kungiya ba ruwan Allah duk abin da za ka yi duk da za ka shiga kai zai ka zama musulmi kuma abin da Allah zai tambaye ka kenan musulmi musulmi duk waɗannan da ka ji duka karkace da ko ɗaya ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya mutane a kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine musulunci abinda ya koyar da al'umma shine musulunci abinda ya bar al'umma a kai shine musulunci abinda Allah ya gaya mana a Qur'ani shine halata mutunna illa wa antum muslimun shikenan kuma musulunci ne sanannen abu ne yawa shi za a yi da haka in ma duniya aka yi ne ka sani duk ko da kake yi sakandare firamare ba shi ne musulunci kuma shi Allah zai tambaye ka ba wata ƙungiya da za ka je lahira Allah ya ce ma me yasa ba ka shiga ba ko wani ya san ɗaya ya gaya mana na amma Allah zai tambaye ku me yasa ba kai musulunci yasa da haka musulmi ya san wannan a musulmi musulmi yawa dole ne a tsaya a kan musulunci don da yawa ma an bar maganar musulunci yau an dawo kawai sai dai ina ni dai ina shi ke wannan kuma shari ne na shekar eh abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu akai shine musulunci inna dina inna lillahi al-islam musulunci shikenan yawa ko me aka yi kuma ma dai kun je ka shiga to ka san me kuke a ciki za ku je ku yi Allah bayani abin da kuka yi a ciki ko ma wace ce amma dai ka sani ainihin abin da kake kai shine musulunci kuma shine Allah yake son ka mutu kana yi kuma shi Allah zai tambaye ka eh wala ya alaikum salam duk mana da abin maza na a kan ceto a kai ne kake sa wata? na na na na'am kamar za a ba da kamar wanda ke mai kwamfuta da wani za a yi wani musulmi ya shiga da fara ba ko sai su ba a za a ci kula wani wakari kula wani wakari. ba na ji fara sai da bara. da ce kamar wanda ke yi ma a kan jama'a. na. za a yi wani musulmi ya shiga da fara ba ko sai su ba a duk wani. ko ya fito a kafiri. ko ya fito a kafiri. ba a wani da shi ko gani shi ba. yana shafa mana. Allah ya sa ido ya mana. Allah bai ci a hijira ba kuma kuskure ne babba sharri ne na shekar a mutum ya fito a kafin ya fito yana wasa Allah ba a wasa da shi eh ba daidai ba ne mutum ya fito a kofin auna ko hamana ko karuna wani ma ya kafa dan kalmin kafirci wai wasa yake to Allah ba a wasa da shi eh me kace da farko yawa ceto mutum a bashi cutar mutum ɗaya kuma ga maman shi ga baban shi wa zai ceta na? ya ko a nan duniya ma wanda za ka ceta a ce ga maman ka ga baban ka ya maman ka za ka ce aiko ya ce Allah sarki ba ba ai ka san akwai hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da galiba suka ce da shi ya faɗi haƙoƙi na ɗa akan iyaye da wani zai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haqqun nas bi husni sahabati a cikin mutane wa ya fi cancanta na mabiyayya sai manzo Allah sallallahu alaihi ce masa umma fa ummuka mahaifiyarka wato kamar ya ce na ji wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ya kada cewa sai matsayin mamanka wuce eh cewa sai kada cewa sai mamanka sai ne faɗa shi uku a nan uku sai ce sai babanka shi ne malama suka ce to idan juriya ta kai kashi ɗari to kashi saba'in da biyar na mamanka ne kashi ashirin da biyar nawa Allah ma da kanshi a cikin alƙur'ani yake faɗan irin ɗawainiya da uwa ta yi da ɗa da ɗaukarsa a cikin cikinta wannan aiki yana da girma shi yasa za ka ga duk wanda ya rena mamansa ba shi da aljanna har babansa ma amma dai nata yana da girma duk wanda ya yi girmama ta abu biyar da yake Allah ma Allah ba zai karɓa ba da haka tana da ana kaddamar da ita wajen biyayya akan akan akan uba amma ba shi ake ba in in baka bi baban ka ba za ka shiga aljanna a shi ma wutan ne amana ta yafi girma wataƙila in nashi za ka shiga wuta hawa ɗaya barko na ta hawa na biyar za a kai can ƙarƙashi Allah ya kiyaye to na ƙarshe na Allah shi kaɗan da su sai ya sama su ya yi ƙasa wa ƙasa sai kuma aka yi za a so kafin a yi wannan da ta haɗa so zai sami musu ne a makanya suna rufe shi ke na nan da aka yi masa da zai dawo wani daga matan da su ba a cikin a wajen nasa ko a wajen su na idan mutum yana masallaci aka zo ya yi sallah ya riga ya yi sallarsa to duk sallar da ya yi sunanta nafila ba wata ba ita zai ke yi ba shi ya gama amma zai iya bin su a matsayin mai nafila na shi ne ba da masu sallallahu alaihi wasallam an kuma ji a gwarai da gaske ka ce rabbi bi lana ba ka iya da ya yi kujeran addu'a ku za ka iya yi صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح لنا في الامور كلها واغننا من كل الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا امورنا ولا لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم akwai yadda mahaifinsa bai da lafiya wani kuma mahaifinsa ba ta lafiya duka Allah ya su lafiya wani duk ba su da lafiya iyaye ne yan uwa ne da muka duk wanda bai da lafiya Allah ya su lafiya gobe za a karɓi kuɗin marayu kuma Allah ya kai mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin